الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا دي ga watan Jumada al-Akhir shekara ta 1447 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 23 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya idan ba manta ba mun tike a ƙarshen suratul jinni za mu tashi farkon suratul muzammil a wannan kuma shine darasin mu na farko a wannan masallaci ne albarka masallacin jera da ke kundila gandan albasa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ita wannan sura suratul muzammil kamar yadda aka ji ta haka haka malaman suke kiranta suratul muzammil kusan ba ta da wani suna in ba wannan sura ba duk da wani suna kiranta da suratul qiyamul layli amma suratul muzammil shi ta fi shahara da shi ita ce sura ta hudu a jerin saukar surori bayan suratul alaq suratul ikra bismi rabbikal ladhi khalaq daga ita suratul muddathir ita ce sura ta biyu sannan kuma sura ta uku ita ce suratul nun suratul kalam da muka wuce a baya sura ta hudu ita ce wannan sura suratul muzammil a jerin saukar surori sura ce makiya kamar yadda malamai suka faɗa illa iyaka sura ayar ƙarshe wasu malamai suna ganin sura ce madaniya saboda magana da ta yi akan abin da ya shafi yaki shi kuma yaki ba wajen ta ce wasu bayan an je madina shekara ta biyu ko uku sun za su ganin ayar ƙarfe sura ce madaniya tana da ayoyi guda ashirin a lissafin mutanen kufa da makka su lissafin su ayar ta ashirin amma a gurin mutanen basra ayoyin ta sha tara sannan a gurin mutanen gurin mutanen Madina kuma ayata sha takwas wannan shine sabani da malamai suka yi dangane da abin da ya shafi jerin ayoyi jigon da take tafa da shi babban jigo tana magana ne akan duk wanda ya ɗau turba tsari irin na annabawa to wajibi ne don yana kokarin kusanta kansa da Allah madaukakin sarki musamman ta hanyar kiyamul layli kiyamul layli babu wani abu mai saurin kawo wa mutum buɗi a rayuwa babu wani abu mai kawo buɗi a rayuwa ka ganshi da wuri irin sallar dare kana da sanala matuƙa ga wanda Allah ya taimake shi yake yin sallar dare amma dai a takaice wannan shine abin da surar ta kunsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana to bayan bismillah Allah yake ya ayyuhal muzammil asali ya ayyuhal mutazammil to amma sai aka shigar da wannan tafin ta farko cikin zaidin zai zama an yi tashdidi akai dama duk inda kaga shadda alqur'ani to harafi biyu ne shine ka'ida in dai kaga shadda da harafin da kaga an mai shadda to su biyu ne sai kawai ɗaya ne ɗauri ɗaya mutaharrik to sai kawai aka haɗe shi guda ɗaya dan ka ji daɗin wato karantawa ya kai wannan mai lulluɓa kaga zaburarwa za yi a in da'awa za ka yi bacci bai kama ka ba matuƙar da'awa ta kama ka to ba bacci ba naka ba ne dole ne a yi da'awa yadda ya kamata ka nemo kuɗi kuma ka yi karatu wannan abubuwa biyu da su da'awa suke tafiya idan ɗaya bangare ɗaya ya faɗi to ana samun rauni ko shakka babu a harkar da'awa domin mutanen mu yanzu ba irin na zamanin annabi bane kaga annabi alaihi salatu wassalam akwai da karu tsayayyu da suka tsaya wa da'awa da an ce wato wayo za a ce ni shi sa duk wani abin ya taso irin su sayyidina Usman sa Abdurrahman bin Auf da zarar wani abu ya motso wanda kuɗi yake bukata suna yi kafin ka ce ne wannan wani lokacin ba sa barin annabi alaihi salatu wassalam ya sani ba sai a magance matsalar shi sa da'awa ta yi kwari har ka zo Afirka saboda akwai masu tsayawa kuma ita tsarin da'awa kowa da Allah madaukakin kowa da abin da Allah madaukakin sarki yake hore masa wani Allah ya hore masa wani ko yana da ilimin ba zai iya karantarwa ba ko yana da ilimin saboda haka wato wani abu da Allah ya hore ma sai ka dau wani bangare kai idan kana da ilimi kuma kana da kuɗi ba za ka iya karantarwa ba sai kai amfani da kuɗin ka wajen taimakon da'awa to sai ranto kai sauke na ga haƙƙin da an Allah ya tambaya ma za kaddamta da dinillah kai ne kai wa addinin Allah za ka iya cewa na taimake shi ta hanya kaza da yake in tansurullaha yansurukum in kun taimaki Allah Allah ba ya taimakon sa za ka taimaki Allah a taimakon addinin Allah shi ne taimakon Allah to da zarar ka taimaki addinin Allah Allah ka taimakawa kuma baya buƙatar taimako wannan abin da kai kuma kanka kaiwa shi taimakon da kai to ya kai ne lulluba komin laila ka tashi da daddare illa kalilan in ba kaɗan wato in ba kaɗan daga cikin daren ba duka awoyin da ake da su awa goma sha ɗaya ko sha biyu na dare to ana so ka raya su abin da ake so ka rage da su awa ɗaya ba ko biyu a farkon musulunci tsayuwar dare kiyamun laili wajibi ne dole ne yadda sallah azhar take wajibi to wajibi ne kowa ya tashi da daddare to amma daga baya Allah ya daukakin sarki kamar yadda surar ayat karshe za ta faɗa sai Allah ya sassauta mana saboda ba za mu iya ba to shi ne Allah ya daukakin sarki yace qumil layla illa qalila ku tashi ka tashi ka rayu dare in ba kankanin lokaci na daren ba shi kadai ne za ka koma ka kwanta sai Allah yace ga yanayin yadda nake so kai nisbahu ka rayu rabin dare awin qasminu ko ka rage wani abu na daren misali kai tuwo ba tiri na dare minhu wato awi awin kut minhu kalila ko ka rage wani dan kadan daga daren awa goma sha ɗaya ko sha biyu ka rage awa ɗaya ko biyu kawai sauran gaba ɗaya sallah za ta aw zida alaihi ko ka ƙara akan rabin da ka tashi na rayawa maimakon rabin dare ka yi biyu bisa uku na dare wa ratilin qur'an amma ka tashi yin sallar dare ba a yadda muke so kai ka karanta alqur'ani kana mai tartili tartilan mutukar jirantawa wannan ayar malam yake ne ko surar ya musa ala rasulahu an yatruka tazammum Allah madaukakin sarki yana umarta annabinsa cewa a bar lulluɓa lokacin lulluɓa ya tsare yanzu wa huwa tazaqi mutum ya yi ne lulluɓa da daddare wa yanhadu ila al-qiyam bi rabbih azza wa jalla ya yunkura ya tafi zuwa ga tsayawa gaban ubangijinsa mai girma da buwaya kamar yadda Allah ya ce تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون su mutanen kirki suna nesanta kuyabansu kuyibinsu daban-daban anil mazaji gaban shimfiɗa me suke ya dauna rabban kaufan wa dama sannan suna roƙon ubangijinsu suna ne tsoron azabar Allah wa dama da kuma kwaɗayin rahamar Allah sai Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan dangane da abin da muka azurta su kuma suna ciyarwa ga kiyamun laili ga kiyamun nahari ga kuma infaki to kaga abin da ake faɗa kenan Allah ba Allah baya so ya baka kuɗi kawai ka koma ka rike kuɗinka kuma ga ta da nakin ibada za ka ganshi ya azumin litinin ya na alhamis ya tashi da daddare ya sallah amma kuma man makori Allah baya sa haka ai gwara ka rike sallah ka ba mutane kuɗin eh shi ya ka bukata ka rike sallar ka da azumin ka na litinin da alhamis ka raba wa mutane kuɗin domin ka'ida in kuma ba ka son wannan haɗe duka ya zama kayi a litinin alhamis kayi sallar dare sannan kuma kana siyarwa wannan sai ka fada cikin zuwa zahaba halin da suri bi rojo sai a ce masu wato masu dukiya masu hali sun tafi da lada sai a zo ka ga ya ji daɗi a duniya ya hore a duniya kuma ranar alkiyama ma yana gaban ka ai wannan ya fi komai daɗi cewa a duniya duk ran da ya ga dama zai tafi aikin hajji ko umara zai fita kasar da yake so Allah ya hore mai ya sa kayan da yake so ya ci abincin da yake so ya azumin litinin ya na alhamis sannan kuma ya ba wa mutane dukiyar sa ranar alkiyama a nan kana cewa ku ta nan ba ta adan ma ta adan ka je a can din ba ta zo ne masu masu saboda ya haɗa wayannan abubuwa duk wanda ya haɗa wannan abin to Allah zai ma wannan ta goma shi shi ta Allah ya baka kuɗi domin kullum aljanna ya baka a hannu in ka ga dama ka bude ka zan ka ga dama ka wurga a teku kar ka bude amma dukiya Allah ya ba wa mutum asali ba da dukiya jarabawa ce amma jarabawa ana ci ana faruwa to kai babban cin da zaka yi na jaraba Allah yake nufi ka kai abin da Allah yake so ka ji dadi a duniya kuma ka je lahira ka ji dadi wannan ya fi dadi amma kada mutum ya zama ya taskance dukiya yana cikin allabi ya yake ne zuna zahaba wal fidda ya ja wahala da ita anan kuma ya mutu ya bari magana su ji kana mutuwa ana raba yara su yi zan santa da kuɗin ka kuma kuma sai an tambaye ka dole ko a gidan rawa tsakin gidan rawa kai kuma ka tafi yanzu baka ci kuɗin yadda ya kamata ko su ko suna ta horewa gidanka da ba ka so kowa ya shiga yanzu sun dandara sun zo ya haya shi ne kawai dan da yawa abubuwan da yanzu da suka mutu da za su dawo su ga yadda aka yi gidajen su wasu faduwa za su Allah sai sun kuma mutuwa to saboda haka gwara mutum ya yi abin da ya kamata duk wanda Allah ya ba wa dukiya Allah yana son ka amma ya jarrabe ka to kage yadda yake ba ko Allah ya baka dukiya ka koma azumin litinin da alamis ba kawai shi kenan sai dai ka hada duka ka ga abin da ya yake wa min ma razaqnahu yunfiqun dan gane da abin da muka azurta su kuma suna ciyarwa Allah ya ji ka da wannan dabi'un to ka mori kuma dukiyar ka habaka ya ce kai Allah ya ji amman huwa qanitun a suratul zuma ana al-layli ko wa ana al-layli sajidan wa qa'ima yahzaru al-akhirata wa yanzu rahmat rabbi abin da zai baka mamaki karshen aya da Allah ya ce amman huwa qanitun ana al-layl shin wanda ya tashi yana bin Allah madaukakin sarki a wani yanki na dare sajidan wa qa'iman wani yana sujjada kuma yana tsayawa yayi ruku'i ya sujjada ya hadaru al-akhirah ba dan komai yake wannan ba sai dan tsoron lahira wa yanzu rahmat rabbi sannan kuma yana fatan rahamar ubangijinsa akwai wata tambaya da aka yi amma ba ta cikin aya kai za ka alarzo ta ne fasara zai yi daidai da wanda baya haka shi ne tambaya shi za Allah ya duke a ƙarshen aya ya ce inna ma yake zakaru ulul albab ba ne gane haka cewa wanda ya zo wannan abubuwan ya tashi da daddare yana neman rahamar ubangiji yana tsoron azabarsa ba zai yi daidai da wanda baya haka ba amma ba mai gane haka shi ne hankali aya ta uku akan abin da ya shafi kiyamul layli da Allah yake wa minal layli fa tahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ka samu wani yanki na dare kai ta hajji ne wannan idan abin da kai ta hajji ne ki ƙari ne akan ibadar da kai wa Allah to idan kana yin wannan asa da sannu tabbas an yaba aka rabbuka maqaman mahmuda ubangiji ka zai take ka a wani matsayi wanda yake abin yabo aya ta hudu kuma shine wanda muka ji yanzu ya ayyuhal mudammi qum al-layla illa qalila ya ga mai lulluba ka tashi da daddare ka rayi da wani ka dan za ka wani ishi ka ne kai bane shi da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa alaikum bi qiyami layl fa innahu da'u salihin yace na hore ku da yin qiyamul layl domin wato ɗabi'ar mutanen kirki eh saboda duk wanda yake ba mutumin kirki ba ya iya kiyamun da yake asalin ibadar mutanen kirki kuma munafiki ba ya iya sallar dare domin shi ka'ida munafiki so yake da abin da yi a gani shi kuma tsakiyar dare in ka daji ba da ganin ka sai Allah sai dai damu ya tashi kura ku kai gaba sai ka tafi ka tsika musu cikin wato kulli amma in ka tashi da daren haka a lura ka zo ka yi sallah ka koma ka kwanta ba wa wanda ya sani to munafiki kuma to yake yura'unan nasa wala yaskuruna Allah shi to yake komai yayi a gari ita ko sallar da da shi sai Allah to shi sa annabi alaihi salatu wasallam yace ɗabi'ar mutanen kirki ce sallar da sannan kuma me yin sallar da za ga Allah yana azurta shi da ikhlasi yin abu dan Allah ba ya buƙatar inna ma ni da yayi kuma yawdi billahi la nuridu minkum jazaan ba ya so in yi abu sai kayo ba don ba dan kai yayi ba sannan sallar da rasul a kan kare zunubi zunuban ka da ka tara a cikin sallar da Allah zai kan kare ba sannan tana janyo yadda Allah madaukakin sarki sallar dare sannan tana ba mutum kwarjini za a kai da mutane kwarjini sallar dare tana sawa a ce ka je a baka wani maganin kaza na in kuma ya ka ko in ka ji a in kana son kai kwarjini a ko'ina to ka rika sallar dare saboda haka babban abin da yake ba mutum nasara a rayuwa kuma idan wani abu ka sa a gaba na kasuwanci ko na aiki kake so Allah ya shiga lamarin da gaske to ka rika sallar dare idan ka mai da hankali to sai kana sallar dare to Allah zai shiga al'amuran ka duka da wanda ka lissafa wa Allah da wanda baka yi lissafi ba sallar dare tana ba da wannan buɗin matuƙa saboda haka wannan shi ne lallai abin da ya kamata mu lura da shi abin da ya shafi sallar dare to shi sai Allah madaukakin sarki ya ce kumin laila illa qalila lallai ka tashi ya ayyuhan na'ib ya kai mai bacci imam katada yace al-muzammil aikin tiyaji ne rinba da tibabunsa shi ne muzammil shi ma haka ibrahim na ka iya faɗa cewa mai rinba da tibabunsa nazala da huwa mutazammilun bi qadifa domin lokacin da ayat surar ta sauka annabi yana kwance a cikin daji ya rinba sai Allah ya zo kamar da wato wannan sura ce wato zama bai kama ka ba domin an zama da shi annabi da ikra ya zama manzo da muddaci sannan kuma nan yan gari yan maka sun fara gaggaya man maganganu cewa yana da tabinka mawaki ne mai kaza Allah ya maida martani cewa ba kuma mawaki wani nun wani kalami wa mai sunu ma an ta bi ni'amati rabbika bi majnun aka bai musu da martani to ba jima ba kuma jalla ya saukar da ya ayyuha al-mujammil zama bi kama ka ba ya kama lillaba aiwa gaba kaji kawai shine wa huwa mutazammilun bi katifa qum al-layla illa qalila kada ka da dare in banda kadan daga cikin lokacin dare nisbahu ka hayar rabin dare a yin minhu ko ka rage wani abu na daren kalilan kadan aw zida alayhi ko ka kara to nan ya mutum zai raya har zuwa rabin dare dare na fara a karfe shida yanzu in kana so ka gane a lokutan su ko da zan na biya wa mata fito sai muka zo wakati salati da aishai min majuri sabaqi ila nisfi layl nake musu yau shine rabin dare muka yi zama tauna da juna kan dai yanzu wato rabin dare shine daga karfe shida yanzu zuwa sha biyu kan kana da awa shida sannan daga awa shidan ka zuwa karfe biyar misali mintunan kai kaga da kudi ya kullu to kana da awa goma sha ɗaya ita za ta raba biyu in ka raba ta biyu kaga kana da awa nawa awa biyar da rabi to ita za ta tsara a kan shida ta karfe sha ɗaya da rabi sai muka ce abinci a sha biyu to daga sha biyu na dare dare ya raba in ba din da biya abu na kowa an ka duwa ga yana satin ba in da ba ji kai bayan ki tashi ka tashi karfe sha biyu kai sallah kai sallah rabin dare to amma ba dan in ka duwa har karfe ɗaya karfe biyu na ga kowa wallahi za ka sha mamaki kuma a cikin kashi ɗari kashi goma ne kawai suka manta data su a kunna bacci ya fage duk sauran online ya kasance suke lama nama inda za ka yi wani sallama ba ka ce masa ha yi ce wa hello za ka ga cewa shi ma idan sabi kuma ba wani abun kirki ba ne kawai wasu abubuwa ne na ma'ana da hun mai to wannan lokacin har shi ne nake tambaye za a musu wata tambaya na kyale su kuma ban bayar da amsa ba da malam ya zo a kasa ya ce wa yi kurahun nan mu kabla wal hadith wal hadith ba'da an karhanta yin bacci kafin sallar isha'i makruhi da kuma hira bayan da tunda mata ne sai nake wata irin sunna ne maslahati sai dan maslaha sai nake to wani irin wata irin hira ce dan maslaha ai duk su suke mu akai sai da kaje wata take kamar kamar tsaron unguwa akan wani abu ne ce yar tale nake sai ne sai suke juru da suka yi mai juru tun da biyan mata ne sai nake to zance fa mutum ya zo bayan sallar isha gaba ɗayan su suka ce shi ma ya shiga dukansu guda ɗaya ke ce ta wanku ta ce a ita tana tunani gaskiya eh ita ba amma kusa auren ta bai faɗa wannan ɗin ba ba ta da saurayi ba da saurayin ta ba saboda haka sai ta ce kuma alarabi ya ce haji za su cikakkiya kuma medical doctor ta ga ta haɗa abubuwa saboda haka bai wannan a cewa ta da saurayi da saurayi akwai su saboda haka ita ce sai ta wakubi kawai sai ta wakubi ta ce ita dai kai sai ce to kun ga ku duk kun kafa kan ku hujja duk wanda na ji labarin wani ya zo gurin ta bayan ita to ko shakka babu kin saba karatun da kike to ni ne ra'ayi da nake yi wa fada ba ni ban faɗi ra'ayi na ku ra'ayi kawai nake to mu'allin ta yi da ne daga sha biyu karfe shida zuwa sha biyu sha biyun dare in ta yi rabin dare ya yi nisbul laylil awwal kaga idan ka dauki awa uku da rabi ka ƙara ko awa uku da minti arba'in ka ƙara akan shida karfe goma saura wato dare na farko ya shiga da karfe goma inda mutum zai kwanta ne da magabata suke da an yi sallar isha an ci abinci su dawa ba sa cin abinci bayan isha bayan magariba a ce idan aka zo aka yi bayan sallar isha an dawo kwanciya za a yi da an yi wutiri wasu ma ba da san ai wuce saboda za su tashi da dare sai kawai a kwanta karfe goma sha ɗaya za a fara tashi a lokacin ake fara kiyamun laifi amma mu yanzu za ka rika daren bai kai ma lokacin zai kuma kafa wata garwar karfe goma wani ma da ya dora ba sai lokacin saboda haka wannan lokacin da muke wasa da shi lokuta ne masu tsada shi za da yawa abubuwan mu ba ma iya cin musu domin lokutan da ake so Allah yake tambaya da bai tambaya a bashi mu da yawan mu ba ma tambaya wani abubuwa muke na daban saboda haka karfe goma da rabi karfe goma ka shiga nisfin lailin awwal daga goma har zuwa karfe ɗaya ko ɗaya da rabi na biyu kake daga nan kuma zuwa asuba shi ne na uku shi ne fi tsada daga karfe ɗayan nan zuwa karfe biyar shi ne fi kowanne tsada amma bayan karfe goma lokaci ne mai tsada don ka tashi ka yi bacci ka tashi ka yi sallah ka yi sallar dare ka yi sallar dare a shaida za mu dora wa kanmu tsarin da cewa kullum za mu sallar dare kamar yadda Abdullahi dan Umar yake za mu iya to kawai tsarin ne ba a ɗauko ba za a yi ba saboda already mun saba wa kanmu da wasu ɗabi'u amma wayannan lokutan bayan Allah in dai mutum yana so ya succeed ya yi nasara a rayuwa to wallahi ya rike kiyamul layl tana taimaka wa mutum a rayuwa duniya da lahira to shi ne nufahu aw yunqus minhu qalila sai Allah ya ce aujina alayhi ko ka tsara akan rabu ne ko ka kai zuwa sha biyu kai ki sallar da har zuwa karfe daya kuma yanzu abu mai sauki lokacin da ya fi jami'in sallar da rama irin yanzu domin lunga ne kake so ta ji ta ji ku da wuce ba a wasu yan matasa sun mun fita sai ya ce mun yana so rika sallar dare ya zai yi nace nace waya za ta sa alawi ta bai ba da yi nace to ruwa ruwa za ka rika shafi wa wata guda biyu in za ka kwanta ya je ya dariya ya yanzu bai dariya ba da labari ba nace za ka dace gaya mu za ka rika tashi in dai ka zo kwanciya ka cika cikin ka da ruwa wala dole ka in ma ka maka ji ka a cikin swimming pool saboda haka dole ka tashi kaga da ka tashi daga wannan lokaci ko karfe nawa ne sallar dare za ka yi sallar dare za ka yi to shi ne a wurin kusmin hukalila a wujida a nan ko ka ƙara a kai wa rafinin qur'an idan ka zo sallar dare ko so ake kai tartini tartini kuma gine ila kullu harfin haqqahu wa mustahaqqahu wal wuquf ala ru'us al ay inda al qira'a wannan shine tartini ka ba wa kowane harafi abin da ya dace ne na farko ka iya ji alqur'ani daidai misali ba sai ka tafi kama wani labari da daga sani taɓa bayarwa a ina ji ya kai shekara biyar ko shida kwanai shida ya kai kusan goma farkon lokacin da ya fara tafsiri ya zo a yana bayanin a suratul muzammil da ya zo yake cewa sun gama karatu a jami'ar madina wani dan maroko kare ba larabi ne dan maroko zai koma garin sai ce bari ya je ya samu ijaza ta alqur'ani a gurin wani dan pakistan shi kuma ya karanta kira'at yana zaune kawai zuwa ake yi in ka tsini ne ji karatun kai ma jare jare ba ka ijaza shi wannan daga zan yace abokin nasu kawai da ya tafiya gurin wani dan majalisar da ya yi wanda shi dan jami'a ne ya gaba kulliyatul hadith saboda haka yana so ya gyara qur'anin sa ya koma garin sai ya tuba ba damuwa ka ba shi da yace zai yi sati biyu a ta'awuzi da wasu mala ko yana gyara ma a'udhu billahi sati da biyu yake da kare ya ne je shiga fatiha da yake da fatiha da suka fi wata a fatiha yace malam yau ke zan koma garin mu to kaga irin wannan ai wannan ba bukatar sa ba bukatar sa a ce idan aka zo tafsirin alqur'ani wannan ake bukata ba shi ake bukata shi abin da ake so a mutum ya kaucewa alqur'ani ya zanto ya kaucewa lahanin jalil akwai kurakuran da ba wanda ya ce gani ta ke gurin to irin wannan ba matsala shi kuma harabi kamar yadda suke cewa a abu harbin jin Qur'an gaba ɗaya shi ne zai har wasu daga cikin ɗaliban alkurani suna cewa akwai wani malamin su da har ya zo mutuwa har ɗaliban da yake karantarwa kowa ya zo karatu zai ce da iya faɗin zai ba kuma da laraba ne har suke cewa da Allah kafin ya mutu ya mutu ya mutu kafe na zai ɗin nan su ji to mun ba wanda yake faɗa shi to kaga wannan ba irin wanda ake bukata a tarkini ba tarkinin alquran shi ne kawai zan to zaka faɗa abu daidai wanda duk mutane suka ji in ba wato wanda ke kwararru a harkar ba ba za su gane cewa a sifatul huruf ka tauye wani abu ba to kawai ka faɗa harafi daidai kar a zo domin kowa da halittar da Allah ya masa hatta alaraba imamu bilal bin raba radiyallahu an sahabi ne amma ana faɗa cewa bai iya faɗa sinin ba kun yi zo faɗa ta ba ta fashi ba ya iya faɗa ta kuma sai a sai a hana shi kiran sallah shi ya rika kiran sallah zamanin annabi alaihi salatu wasallam in an zo wajen a jittaban shi zai ce a tsani kuma haka annabi ya kyale shi ke biya saboda haka za a yi yayi mutum ya yi iya kokarin sa amma ba zai yi a sati biyu kai sati biyu kare wa mutum tawili ba tawili ka ce zai iya ba tafsirin qur'an shine da zanto an kula da wannan sana abu na biyu a kula da wasu abubuwa manya kamar abin da ya shafi alwaqafu wal ibtida inda za a da inda za a fara alqur'ani wannan gurin ya fi komai muhimmanci ba shi kuma yana cewa in kana fahimtar ma'anar alqur'ani domin akwai abubuwan da a idan ka zo biya an baka a hankali ba in baka yi gaske ba sai mutum yi kafin misali laqad sami'a Allahu qawlan alladhina qalu inna Allaha faqirun muna yawan ba da wannan misali Allah ne yake ba da labari a Ali Imran cewa hakika Allah ya ji maganganun waɗanda suke cewa Allah talaka ne Allah bai da komai wa nahnu abiya mu ne masu kuɗi haka da sai wuda ta rika faɗa to Allah ya ko wai saboda wani ya ce manzon nabi qulutullah kuwa ya ba Allah ranci kyakkyawa shi ne sai aje bai da komai ba to idan mutum ya zo alqur'ani ka ga yana yace la tarisani Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sai ta ce tidai yace inna Allaha faqirun wannan sai kafirci ne ka ce ka tabbatar cewa ai Allah talaka ne ko suratul mumtahana da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq yace yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum idan mutum ya zo ya jiya nan kawai sai ya a nan sai wa in za kuma an tu'minu bil in ka gane ma'ana alqurani kada ya mutane ka jeri cewa kar ku take ku imani da Allah kuma ba ga Allah yake ba in ka yi sirari wa iyyakum an tu'minu billahi wa rasuli kana faɗa wannan ka ka ba da alqurani to irin wannan abubuwan dole ne mutum ya kiyaye amma abubuwa masu zirgin irin wayancan ba shi ne karfi ne ba sannan kuma tafsirin alqur'ani shi idan mutum ya zo biyawa ya zanto yana tsaya a ƙarshen awa ko a sallar dare an tambayi ummu salama ya annabi yake karatu tace ibu ala ru'usul ayi yadda ake yi Allah da Mas'ud wani ya zo ya ce da shi Yabna Mas'ud yabna ummi abdi yake na yi sallar dare na karanta surorin mufassal guda 20 yadda ka ji alkurani ka hadda kiyaye ko kamar da ake gaggaza waka haka ka ji alkurani ko gaggaza waka kaga waka ko ina sai a gasa ta yace sura 20 din zaka biya a sallar to shine ba da suke ce yadda annabi yake biya karatu ko a sallar da ran yazo alhamdulillahi rabbil alamin sai da الرحمن الرحيم على رؤوس الآية أما التأتي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم wannan haɗewar in kai sallar ta kai amma annabi ba haka yake ba shi yasa mu kuma abin da ya janyo mun matsa wa kanmu ne cewa sai mun sauki shi ne ya janyo mana wannan dalilin cewa lallai sai mun sauki har malamai magana suke akan cewa hatta magana da aka yi na cewa daina Usman yana sauka a ranar ya soke alkurani malamai suka ce isnadin yana da tangarsa domin annabi da abdullahi dan amru dan kasu yazo yace yana so ya rika yin sauka kullum annabi yace babu ita addini duk kwana uku annabi a duk kwana kaza annabi yace a da karshe sai annabi alaihi salatu wasallam yace masa sai dai kawai kai sauka a a kwana uku shi ma wannan ala daruratin yace amma wanda yayin sauka kasa da haka yake wani fahimta alqur'ani shi kuma qur'ani za ce ka fahimta za ce ka fahimce shi shi za ka ga wato ana da wannan formula da magabata suke yi na wajen musaba da suke cewa ko sabaiya na sauka alqur'ani a kwana bakwai ya fi daɗi fadidi daukin da ake daukan wannan formula cewa daga suratul fatiha zuwa suratul maida ranar farko rana ta biyu daga maida zuwa yunus rana ta uku daga yunus zuwa suratul isra an gane ko rana ta hudu daga suratul isra wa nan daga abuwan daga fatiha zuwa maida shine na farko na biyu maida zuwa suratul yunus na uku kuma Yunus zuwa Isra'il na hudu Isra'il zuwa Shu'ara na biyar Shu'ara zuwa Wasafati an gane ko na shida Wasafati zuwa suratul Qaf rana ta bakwai kuma daga suratul Qaf zuwa suratul Nas to mutum zai yi alqur'ani a haka musamman yayi dabara inda da janar zai biya ya zanto yana da dabara na akalla zai biya ta domin kun san da daddare ba wani abu da ya fi sallah in dai ba wani mutum da take al'ada ba ko mara lafiya ba abin da ya fi sallah wasu ba su da dabaru ne ne ya ake morar dare wani zai zauna da daddare kawai shi abin da yake yi kawai lazimi wannan lazimin ba za ka iya shigar da shi sallah wani istighfar kawai yake zai yi shiga sallah shi ne wani mutane da malamin ke ba ba wani mutane da malamin mu da mai taba ba mu doktor abdul ismail yace kamar ko ne a baka um duwatsu wani abubuwa sole da haka da yaki da ruwa komai yace za ka baka kwalba aka ce ka zuba yace wanda za ka fara zuwa wani za a fara sa ruwa ko mala biyu kaji ya faɗi ai manyan za a fara zuba mala ali ka fahimta da kyau ko wannan duwatsun za a fara zubawa sannan sai a zuba tsakuwoyi a kansa shi wannan rufin din zuba shi kawai za ka yi a kai to shi abin da ake magana da aka zo da an ce kai istighfari kai salati annabi kai karatu alqur'ani duk idan ka zo sallah za ka kushe ita sallah ita ce kwalaba duk wayannan abubuwan suna to shi ne dabaru wajen yadda ba ta ganewa yadda ake zuwa gurin Allah ko mutum ya dau bangare ɗaya kawai ya yi idan ka dau wannan duka zai haɗe ma duka duka to wannan shi abin da ake bukata a yi wato da Allah maraukin zai ce ce wa rasilul qur'ana tartila to in ka tashi yin karatu ka yi tartili da gaske ka biya alqur'ani kana hararo ma'anar ya fi wanda zai zo ya raka hamsin bai gane komai ba idan za ka yi raka uku ka gane wani abu a sallar ya fi to shi ne kumin laila illa qalilan نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتيل القرآن ترتيلا لن يتبع القرآن كلا ترتيلي كيسا هو عليه الصلاة والسلام يدعي في قراءة القرآن إذا يزو أكرافي وجن ترتيلا إذا يزو قرن دعسي لمن غافر يعني مغافر idan ya zo gurin da aka bada umarni a wani abu sai ya yi duk inda ya zo Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika واستغفر فيه في سبحان الله وبحمده أستغفرك وأتوب إليك باليوم سبح اسم ربك الأعلى في سبحان ربي الأعلى لما يدور الذي خلق فسوى حتى الذي ذكر سوى صلى musamman a sallar daraba yana iya amma ba sai ya bayyana wa mutane ba lokacin da liman ya zo a karatu ya bada umarni Allah ya bada umarni cewa ai wani abu za ka iya faɗa kai wurin da aka ce ai tasbihi za ka iya tasbihin ka inda aka ce ai nima wa adam wato ai subhana rabbiyal ala za ka iya yi duk za ka iya eh amma ba a so a bayyana bayyana wa ne kai kai za ka ji yadda kanka eh na ba ta da ainihi to abin da ake so ka bi ƙa'idodin da za ka yi ta ya zanto wannan sallar mutkina ne mai kyau wannan ji aka kama da maki za ka ce ta yi kyau ai ta sa akwai sallolin da mu kan mu aka ce mu ba kanmu maki mun san zero ne domin yadda aka tsere ta a gurguje misali kawai ya zanto sai hayi da ta tashi sallah ko da alamtara kai ba za ka biya ta biya da بالتوغل hankali alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil musamman kana hararo ma'ana abin da kake jira kana hararo ma'ana cewa Allah madaukakin sarki ga fa abin da yake faɗa wannan sura to shi yake bukata saboda haka kaga ya danganta da yimman mutum wani zai iya zuwa sallar ta dare ya minti biyar a dai wani kuma goma wani minti a jira amma ana bukatar wayannan abubuwan kawai nutsuwar ake so kuma ba ga abin da aka fito a sallar dare shine tsayuwa ta fi tsawo ta fi tsawo tsayuwar ka eh ni za ka ce ai kiyamu din ta fi tsawo idan ka nan jima a tsaye ko kullu wallahu za ka biya to ita mai ne ta ya halatta ka rau kullu wallahu yanzu anan yayi yayi sallah raka a guda da ayaya in tu'azibuhum فإنهم عبادك وإن تبذل لهم فإنك أنت العزيز الحكيم wannan ayar a cikin ma'ida Allah ne ya ta mai da ta raka ka duba ma'anarta ya Allah an ka azurtar da su bayin ka ne amma ka gafarta musu kai ne mabuwayi ne kuma mai gafara ne da jin kai abin da yake mai zawa ke ya Allah ta kai maka ka zo sura ɗaya kai kamar mai ta amma dai wallahi duk wanda ya dau wannan kalan musamman kuma ga kiyamul layli ga wani istighfarin da aka faɗa na minti biyar kafin alfajir za ka sha mamaki musamman yanzu da ake da dogon dare ka ɗauka kai sai za ka abubuwan ka sun fara warwarewa da kanka za ka yi yayin lokacin da zai magana istighfar akwai ɗaya daga cikin dattijai yana zuwa karatun nan baya yake malam kaga wannan magana da kai ce ni na yi da taya saboda shekara kaza ce kuma wannan abu shi nake amfani da shi ce kaga wannan tsaf a nan waje wata ran bai fi sati biyar ba bayan mun gama karatu yana zaune yanzu ma haka yana nan yace shi ya gan shi kuma ka wata dattijuwa ta gaya mu ita ma mun yi karatu mun yi lakta ta ce wallahi wannan istighfarin ko da yaushe duk lokacin da aka faɗa ta ce daga lokacin ta gane wato irin fawaid ɗinsa kiyamun laili ko da raka uku kace ta dare mai da ita can kawai ba za ka iya tashi kai dogon dare ba to ɗebi ko minti arba'in ne ko talatin ma wata rana na na zai koma arba'in ana da ana nan zai koma awa daya to ko awa ɗaya ka rike a rayuwarka kawai iya tsawon rayuwarka kake yin iyamu laili ta isa shi ne yanzu ramadani ya zo za ka gaba ka cikin waɗanda suke kan wahala wajen sallar dare domin wasu yanzu sai kan ramadani ta zo sai an tafa ma sai an tafi dare duk nan da ya zo yin sallar dare to da safe ba zai fita aiki ba har azhar wai ai biya ji iyamu laili saboda ba za a saba ba saba ba ai wannan ya fi komai illa ba mutum ya gina ɗaki ya rusa birni kuma za ka ga duk wanda duk wanda ya saba kiyamun laili da gaske to baya baya rasa sallah asuba baya rasa sai za ta zama mai jiki ran da koyi aka yi tsautsayi ya rasa to za ta zai tashi kamar mara lafiya saboda haka yana cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu kiyaye da gaskiyar gaske ba wanda yake zai kai da ka kaka iya ɗauka alkur'ani ka biya ko wayan ka yanzu da take ka buɗe ka yi karantawa kai karatu dogo sannan sai ka tafi ruku'i amma in ka je ruku'i ana so idan kai minti talatin a tsaye in zan samu ne kai minti ashirin a ruku'i in ba za ka iya ba kai goma ko sha biyar kai sai kuma tanzi ba sai ka lode ba ka yi duka subhana bil jabarut wal malakut kai subhana rabbil azim kai subhana rabbil azim wa bihamdi duk a rukunin da subhun qududun ta gara ba kuma ka dauke kai kai ne tashi a wani rukunin ka canza wani wayan abubuwan suna da muhimmanci matuƙa a rayuwa ba da don wani kaje a ce ba ai ba a zama kawai in dan kasuwa ne kawai ya zo zuga kai ce in dai kana sallar darba wanda zai zuga ka kasuwancin ka zai dore ka san yadda da yawa matasan mu sun karba harkar kasuwanci amma an je wasu da yawa cikin halaka dan an ga musu wai ba a zama kawai sai ana zuwa gurin browser ba a zama kawai an tsora ta ke kandera saboda haka wanda ya rike wannan abun ba ruwansa da wani browser ya rike Allah kawai shi zai ma kullum na fara an kura na maganin zawo sai kan ta shi browser me yasa ya zauna a nan shi ba ya so ya kudin ai so yake kudin ma shi sa kuke zuwa shi ba yana so ya kudin misalin da na bawa mata aure ke nan nake wani an je gurin sa wata ta so ita akan tana so a ba ita maganin mallakar miji yayi da ta kawo yar mutumin da ta kawo yar browser din da ta kawo musu ruwa ita kuma an sako ta nace wannan ita ce amsa ba domin da ana ba da maganin mallakar miji har a mallake shi ne za a kawo ya bari aka sako ta ta ya ba ta wanda mallake mijin ta ba sai an koro ta ba in kura da maganin zawo ta yi wa kanta na'am eh na'am eh daga ji za a nemo wayar kenan Ya kagarar da ya bari, ba ji kenan ba? Allah ne ya taimake shi ba ji ya samu amsa. Allah yana son da dalili. Kaga ya ji labari an ɗauke wayar malamin. to sai mu ga yadda za a yi an gane ko to Allah madaukakin shi ne mana anan yake cewa ikra'u ala tamawud kana kana tarfini shi ne kabi alqur'ani wato a hankali fa innahu sayakuna auna ala fahmi alqur'an wannan zai taimaka ma wajen fahimta alqur'ani wa tadabburi da tadabburi wa kadalika kana ikramu salawatullahi wa salamu alaihi haka nan annabi yake yi a sallarsa idan ya zo sallah haka da Aisha ta faɗa idan ya zo sallarsa kuma sannan kamar yadda na karanto hadisi Anas an tambayi annabi alaihi salatu wassalam ya karatun annabi da yake sai take karat madda madda yana jan madda duk inda aka zo gurin madda zai ga sannan an tambayi na na Aisha ta kuma ya wadana ummu sallama kai ita ma ya ta annabi take take ya kiba ala ru'usul ayi kana daru qira'atuhu ayatan aya yana yanke karatunsa aya bayan aya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى أدتي لزيادة عن الذي ذكر توجي sannan a kamar yadda ya tabbata daga Abdullahi bin Amr bin Al-As yake cewa yuqalu li sahibil Qur'an rana alkiyama za a ce wa makaranta alqur'ani ma abota alqur'ani ikra awarka kama kunta turatilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha ranar yawa za a ce wa hafizin alkur'ani shi za a ce so a haddace alkur'ani idan ka zo yin liftarka abin da zai rika daga ka sama kawai shi ne ayat da kake biyawa bayan an shiga aljanna kenan ai za a tsaya wani guri kowa zai tsaya a nan kowa dai ya shigo duk da ba an shigo ba shi kenan kaga ba wanda zai tsaya ba an bashi a waje duk ya aljanna ana ciki sai a ce to shi ta ba aljanna tana da bene bene matsayi matsayi yanzu saboda haka iya gudun ka iya jigalin kowa yanzu ya kunna listinsa ya kunna tajin wayarsa inda ta take jijiyar me listin da zai kai mu sai wala ko ce da wato yana aljanna cewa abin da za ku yi karatun alkur'ani kana fara karatu sai ka fara tashi idan ka zo minar jinnati wannan ka faro daga halartar kai baka tsaya a nan to iya matsayinka kenan sai ka zauna a nan wanda suka zo suka wuce suka tafi suka biyo sun wuce nan wanda ya tafi zuwa al-aqab ya wuce wannan gurin wanda ya tafi rabin alqur'ani to misali a jama'a kullu ka suratul kahfi shi ma ya wuce nan haka wanda ya tafi ya tike shi kuma ka san inda zai wanda ya yi tilawa kuma a wannan lokacin ba mantuwa ba wannan sai a ce ka manta ba fatani gaba ɗaya za ka biya shi ɗaya daga cikin alfarmar da Allah yake wa makaranta alƙur'ani ke ka saba biya ji anan to in ka je can kai ma alƙiyama za a ma alfarmar ta nuku uka falatan sani da zarar ka shiga aljanna ba manta alƙur'ani a nan ne yake mujiza take motsa ma wani lokacin ka ji ayar kaman ma baka taɓa jin ta ba kuma ka haddace to saboda amma aljanna da ka je duka zai dawo shine malamai ke cewa da karatun alƙur'ani da sallar dare da azumin nafila in sha Allah ta'ala in dai mutum ba rashin lafiya yayi bai tsawo ba to Allah ya yi mutum alfarma yayi mutuwa ba sai yayi musamman alqur'ani dan mun ga mutane da yawa na ba da misalin gwani haka na kofar nazara wajen muri makawo ne baya gari amma gwani ne zama yake a zo a yi tasmiyin alqur'ani yana kwanta mai da lafiya amma wallahi gam da zai mutu sai da ya fara tilawa ya sako sai ya sako ya tudda da ya mutu a haka ya wuce kawai da mutuwa ba shekara biyu to ikin qur'ani yana ɗaya da cikin baiwar da Allah ya yi mutane ta hanyar biyan shi in dai ana biyan shi da wannan salat to Allah zai ma alfarma to wannan shi ne abin da malai yake gaya mana to za a gaya wa mai karantawa inda hawarka karanta da ta warattil kai tartibi hatta alkiyawa tartibi ake so kama kunta turattilu fi dunya kamar yadda ka kasance kana yi a duniya wai ka zo kai al'amma ne ko gwani ana cewa ki zo kana jin qur'ani wannan ba daidai bane ka ji ba ma a gane wani gurin da kake wallahi ba daidai bane ko ka ji an ce wai an ji gaba da gojewa har ba ce ki qur'ani ba ba dan ba da ka saukar da shi ba ba da ka saukar da shi ba saboda haka ba daidai bane fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqraha matsayin ka shine karshen ayat da kai karanta to anan zaka ciki Allah ya azurta mu da alqur'ani ya azurta mu ya azurta ya dan mu da yan uwan mu gaba wani hadisi Abu Dawud ya rawaito shi dan gani ya abin da ya shafi tartibi shine waratil alqur'ani tartila sai Allah ya ce إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناسئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبقا طويلا Allah to to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yace mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka dukan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka za mu gidan gaskiya Allah ka gidan su da gafara masu rai kuma Allah ka ƙara musu tsawon kwana mai amfani yan uwan mu da suke cikin ah, wato um, rashin tsaro a ƙasashe da jahohi kamar Kebbi da sauran jihohin da Katsina Allah madaukakin sarki ka kawo masa dauki masu neman kasar nan da matsaloli Allah ka san su Allah ka maganta mana duk wanda suke tayar da hankalin al'umma musulmi Allah dan isar ka da sunayen ka dan sunan ka alqahari Allah kai mana magani waɗannan bayan Allah da aka kwashe a makarantun kwana kamar dabbobi a ce mutum ɗari kaza mutum ɗari kaza a wannan kasa ta mu mai albarka Allah ka san su yayi Allah kai mana magani su kuma waɗanda aka kama dan Allah ka tsare su ka tsare lafiyar su ka tsare mutunci muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa ɗaukaka duk inda muke da yan mu Allah ka tsare mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa shugabannin mu Allah ka sanya musu tausayin mu a zukatan muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa duk waɗanda suka kauta hanya Allah ka dawo mana da su hanya mu dai Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulati umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع ربك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين